الحمد لله الحمد لله خالق الأرض والسماء مبتلي الخلق بما يشاء عقوبة منه وجزاء وتكفيرا لخطايا وذنوب من أساء أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله علم أمته الاحتراز والتدابير الوافية من الوباء اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه وأحسنوا في حقه المراقبة وتوبوا إليه من الذنوب والخطايا اتقوه واحفظوا حدوده ولا تعصوه ثم اعلموا عباد الله أن هذه الأوبئة والأوجاع التي يعاني منها العالم الحاضر ويتداعى الناس من, من انتشارها وسرعة انتقالها ليست حديثة الوقوع من حيث جنسها ونوعها ولكن عقاب من الله تعالى وابتلاء منه لهذا العالم العنيد العالم الذي يزعم التحرر من شرع الله ومن الإيمان به ومن التسليم لله ولرسوله العالم الذي كفر منه الخبث وانتشر الفساد وشرارته في جميع أرجائه إلا ما رحم ربي وفي حين يضرب هذا الوباء ضربة قاسية وقاسية وفي حين يغفل كثير من أهل الأرض عن أسبابه الخفية وطرق التخلص منه وفي حين امتلأت قلوب أهل الأرض ذعرا وخوفا وفزعا منه وفي حين كثر النداء والإيصاء بالالتزام بالتزام التدابير الوافية يحسن إرشاد الإخوة المؤمنين بالله تعالى بهدايات القرآن التي هي أنصب وأوفق ما يحتاج العباد إليه في هذه الظروف الصعبة عباد الله من هدايات القرآن العظيمة أن العبد لا يصيبه مصيبة إلا إن كان الله قد كتبها وقدرها يقول الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلا يصيب العبد إلا ما كتب الله له ولهذا ما أحوج العبد في هذا المقام وفي كل مقام أن يجدد الإيمان بالقضاء والقدر وأن المكتوب كائن وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فعلى العبد الهدوء والسكينة وعدم الجزع والخور وأن يعود إلى الله تعالى متوكلا معتمدا واثقا بأن هذا الوباء لا يصيبه إلا إذا كتب الله أسأل الله تعالى أن يقيني وإياكم من هذا الوباء أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yan uwa musulmi muna godiya ga Allah maɗaukaki wanda shine ya halici sammai da ƙasa Allah shine mai jarrabar halittarsa da abin da ya so don abin ya zama hukuba gare shi da kuma sakamako daga gare shi hukuba ga al'umma daga gare shi da kuma sakamakon aikinsu sannan kuma ya zama kankarewa ne da zunuban waɗanda suka munana aiki muna godiya gare shi muna yaba masa muna tuba zuwa gare shi muna neman gafararsa kuma mun shaida babu abin bautawa da gaskiya kuma bisa cancanta sai shi Allah kuma sannan mun shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah annabin da shine ya ilmantar da ya kuma koya wa al'ummarsa yadda za a ɗauki matakai na kiyayewa daga aukuwar dukkan wani mummunan abu musamman abin da ya shafi kiwon lafiya ya Allah muna roƙonka ka ƙara salati gare shi da kuma sallama da sahabbansa da 'yan gidansa bayan haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa kuma sannan mu kyautata muraƙabar Allah haƙiƙanin muraƙaba wato kiyayewa mu san Allah maɗaukaki yana ganin mu ya san abin da muke yi mu kiyaye mai muke aikatawa a lokacin da muka ke banta da kuma lokacin da muke cikin jama'a bayan haka ya ku bayan Allah mu tuba zuwa ga Allah daga zunuban da muke aikatawa kuma mu gaba ɗaya mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah kada mu saba wa Allah cikin abin da ya dora mana ya ku bayan Allah mu sani cewa wannan abin da yake aukuwa a kwanakin da muke ciki a waɗannan makonni da satattaki da kuma waɗannan kwanaki abin da yake aukuwa a wannan duniya tamu na annoba da take yaduwa na cuta wadda ake kira cutar corona ko virus na corona wannan abu wanda wannan duniyar ta yanzu take fama da shi kuma mutane suke kukan yaduwarsa da saurin tashinsa daga wani bangare zuwa wani bangare da kuma daga mutum zuwa wani mutum to mu sani fa cewa irin wannan abu laisa hadisa loko ba wani abu ne da yanzu ya fara faruwa ba a'a a tarihin dan adam ta bangaren in dai mun kalli jinsin ko da wannan sunansa daban dama wannan suna ne aka rada masa amma dai abinda ake kira annoba ba yau ya fara faruwa ba ya faru tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tun kafin nan mun faɗi mun faɗi sahabbai ne kawai domin mu san cewa abin koyin mu su ne a lokacin da irin waɗannan abubuwa suka auku wannan abu kuma uquba ce da Allah madaukaki yake wannan duniyar ta zamanin yanzu duniyar taurin kai duniyar da ta kangare wa dokar Allah subhanahu wa ta'ala duniyar da masu rayuwa a cikinta suke ganin suna da ‘yanci su zagi Allah suna da ‘yanci su fita daga dokokin Allah suna da ‘yanci su yi abin da suka ga dama ashe kuwa idan Allah ya jarrabe su da wani abu na ukuba to ba abin mamaki ba ne sannan kuma suna halatta wa kansu mutanen wannan zamani kowa ya san abin da ake aikatawa na yantar da kansu daga masu imani da Allah suna gama ba dole ne sai sun yi addinin ba ba dole su imani da Allah ba sannan kuma ba dole ne su sallama wa Allah su yadda Allah ya fi su su yadda Allah ya fi su ilimi su yadda Allah shi ya fi sanin dokar da ta dace su rayu a kanta a'a suna ganin su masu yanci ne sai abin da suke so za su aikata su saba masa su yi abin da suke so su yi kafafa su taka bayan ƙasar da ya halitta su yi abin da suka ga dama kuma su tsammaci cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai bar su su ci gaba a haka wannan duniyar wadda a cikinta barna ta yawa datti da ƙazanta suka yawaita fasadi ya yadu a kowane ɓangare na cikinta sai iya inda Allah maɗaukaki ko kuma wasu daga cikin al'umma waɗanda Allah maɗaukaki ya ji kansu. To a lokacin da wannan wabai wato wannan annoba ta bugi wannan duniya tamu bugu mai ƙarfi wanda ya ruguza tattalin arziki ya jefa tsoro da razani da firgici a cikin zukatan mutanenka aka gudu gidaje aka ɓuya to a wannan lokaci babu abin da musulmi ne imani yake buƙatar a tunatar da shi irin shiriyar da ƙur'ani ya mana in irin waɗannan al'amura sun faru daga cikin abubuwan da ƙur'ani ya shiryar da mu kuma musulunci ya karantar da mu dangane da irin wannan abu in ya faru ba firgicewa za ka yi ba ya bawan Allah ba tsorata za ka yi ba gaba daya duk wanda ka ganci kai tsammanin ya zo ya kawo maka wannan cuta a'a abinda za ka yi shine na daya ka sani cewa a cikin alkur'ani Allah ya mana babu abin da yake samun mutum sai idan dama Allah ya riga ya rubuta shi ka samu wannan yaƙini a zuciyarka cewa duk abin da zai same ka to Allah ya riga ya gama rubuta shi tuntuni kuma in ka ga ya same ka to an rubuta in kuma bai same ka ba dama an rubuta ba zai same ka ba ubangijin da yake ciyar da tururuwar da baka gani da saboda kankanta ta har take taka ta baka kula ba amma shi ke bata abinci to ya san da kai kuma ya san da abin da zai same ka in na alheri ne in na sharri ne Allah maɗauki yana gaya mana قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا كشيء mu ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta cewa zai same mu wa alallahi falyatawakkalul mu'minun kuma wajibi ne ga wato ga Allah ya wajaba mu'minai su dogara don haka bawa babu abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta don haka babu abin da bawa yake bukata musamman a irin wannan hali na annoba da irin wannan damuwa da firgici da tsoro da ake ciki ilimin mutum ya ƙara kyautata imaninsa da ƙaddarar Allah da kuma cewa duk hukunci daga Allah yake wa annal maktuba ka'inu kuma duk abin da aka rubuta to fa sai ya faru kuma duk abin da ya samu bawa to dama bai zama mai kuskure maka ba mutum kuma ya samu yaƙini cewa duk abin da ka ga ya kuskure maka dama ba a rubuta zai same ka ba sannan kuma ka kiyaye ka kula da ka samu natsuwa samar wa kanka nutsuwa kar ka bari wannan abin ya tsorata ka ka fita daga hayyacinka a'a ka kwantar da hankalinka ka samu natsuwarka kada kuma ka gigice yadda kuma ka samu karaya a zuci a'a ka koma zuwa ga Allah kana mai tawakkali ga Allah tare da dogaro amma tare da riko da sababi banda dogaro da sababi shi sababi ba a dogaro gare shi amma wajibi ne a aiki da shi sababi shine ne wato a ɗauki matakai na lafiya saboda zan zo in ambata abu na biyu mumini ya sani cewa babu wanda zai ɗauke maka tashin hankali babu wanda zai yaye maka damuwa babu wanda zai kawar maka da rashin lafiya ya kaɗe ta kafin ta auku in kuma ta hau ta riga ta auku Allah ya warkar da ita ba mai iko akan wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ka yadda da wannan ka samu yaƙini a zuciyarka in kai kokonto da wannan sai Allah ya jarrabe ka Allah madauki yana gaya mana amman yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu su wane ne wanda yake amsa addu'ar wanda yake cikin tsananin bukata kuma wane ne wanda yake yaye mummunan abu in ya auku wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma ya sanya ku ne khalifofi a bayan ƙasa wannan al'umma ta zo ta wuce wata al'umma ta zo ta maye mata waye ke yin wannan a ilahun ma Allah akwai wani abun bauta ne banda Allah ma'ana babu wani wanda ba Allah ba wanda yake yin wannan don haka kada ka bari zuciyarka ta dogara akan matakin da aka ce ka ɗauka kar ka dogara gare shi amma ka ɗauke shi ɗaukar mataki in an ce ka wanke hannu ka tsabtace jikinka ka kiyaye kaza da kaza da kaza wannan sababi ne sababi kuma wajibi ne ɗaukarsa kamar yadda magani in ka samu cuta ka je ka sha magani amma kuma waraka daga ina take daga Allah take to ka kwantar da hankalinka akan wannan babu tashin hankali ka yadda ba mai yayewa in ba Allah ba قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله كتي musu ku kira waɗanda kuke riyawa cewa su ne abubuwan bauta wanda waɗanda ba Allah ba to ka sani cewa la yamliku na kashfar duk wanda ba Allah ba bai mallaki ya yaye maka ko ya kawar maka wannan bala'i ba duk wanda ba Allah ba duk wani sababi ba shi ne mai yin maganin ba a'a Allah ne mai yin magani ya anna sababa qad yatakhallafu an sababiyyatihi shi sababi a matsayinsa na sababi zai iya zuwa bai yi aikinsa ba irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wutar da aka jefa annabi Ibrahim ta ci shi kun ga sababi ne in an jefa mutum a wuta ya kone amma Allah sai hana wannan sababin aiki don haka Allah ne mai sawa Allah ne mai hanawa amma riko da sababi wato magani da daukar mataki wannan babin sa daban wajibi ne ka dauka kuma bai hana tawakkali ba amma kar ka dauka wannan din shine mai kare ka ka yadda Allah ne mai kare ka abu na uku ka yi tawakkali wato karfin tawakkali a zuciyarka ka ɗauki lamarinka duk ka miƙa wa Allah ka yadda cewa babu wurin facewa in ba Allah ba kuma sannan ka koma zuwa gare shi Allah yana cewa alaysa Allahu bikafin abda alaysa Allahu bikafin abda ka san wannan ma'anar shin Allah ba shine ya isar wa bawa ba ma'ana ai babu wani abu wanda ya isar wa bawa in ba Allah ba babu wani abu da za ka dogara da shi in ba Allah ba don haka ka dogara ga Allah shi kadai shine ne maganin komai wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara bayan wannan in ka dogara ga Allah ka daina gaggawa akan abu ka dogara gare shi ka roƙe shi ka san cewa sai lokacin da ya ga dama zai ɗauki abin da ya ɗora maka sannan kuma abu na hudu ya kode tafi mu je na hudu ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza kharaja idza kharaja ar-rajul min baytihi fa qala idan mutum ya fita daga gidansa sai ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah yuqalu hina idhin hudita wa kufita wa wuqita in mutum ya fito daga gida ya faɗi wannan kalma to za a ce da shi ma'ana Allah zai bashi amsa za a ce da shi an kuwa shiryar da kai an kuwa tsare ka an isar da kai ma'ana abin da kake so a ce an isar maka to an isar maka sannan kuma an tsare ka duk wani tsari Allah zai baka don haka karka manta a duk lokacin da za ka fita daga gida ka faɗi wannan bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani ƙarfi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ku bayan Allah lamari na gaba shine a mai da hankali akan addu'a mu koma mu rungumi addu'a kowa ya roƙi Allah Allah madaukaki ya ɗauke wannan bala'i da ya saukar ma wannan duniya samu da ire-iren sama nan gaba da za su zo Allah kada ya kawo mana su Allah ya tsare shi a iya inda ya auku su ma Allah ya musu maganinsa mu kuma Allah madauki ya tsare kada ya kawo mana shi domin ku addu'a ita ce mabudin duk wani alheri da kake tsammani Allah yana son ka karkata zuciyarka ta karkata ta risina ka kaskanta a gabansa ka koma zuwa gare shi ka yarda cewa babu kowa da zai iya maka komai sai shi to kana yin wannan shi kuma Allah sai ya amsa maka wannan saboda ka yarda da shi don haka ya kai bawan Allah ka mai da hankali kan addu'a mu mai da hankali baki ɗaya mu mu koma zuwa ga addu'a kuma addu'an nan ita ce tsira daga kowane abin tsoro duk abin da yake razana ka roƙi Allah sai ka ji ka samu sauƙi a zuciyarka wanda bai san Allah ba bai san dogaro ga Allah ba bai san ya waiwayi ubangiji ya daga hannu ya roƙe shi ya ce ya Allah ka fidda ni ba shine zaka ga hankalinsa ya tashi ya rikice yana tunanin duniyar nan rabuwa da ita ba zai iya hakuri ba yana tunanin al'amura da za su Allah madauki ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku lalle waɗanda suke girman kai daga bautata lalle ashe addu'a bauta ce ga Allah subhanahu wa ta'ala to masu girman kai ba sa roƙon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce za su shiga wutar jahannama suna matsatsanta ƙarshen girman kai shine sakamakon sa mutum ya zama ya samu kaskanci وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة كما يد من زن الله صلى الله عليه وسلم يشي كنوا الله كنا يقين شوى الله زي كربا Allah baya son ka roƙe shi kana kokwancan wai zai karba ne ko ba zai karba ba a'a ka rika sa ƙarfin zuciyarka cewa Allah zai karba ya Allah muna roƙonka ka ɗauke mana wannan bala'i manzo sallallahu alaihi wasallam cewa inna du'a ita addu'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil addu'a tana amfani dangane da abin da ya riga ya auku ta ɗauke shi abin da bai auku ba ma ta kawar da shi don haka karka ce ai tunda abu ya auku shikenan an makara daga yin addu'a a'a ai bai game ko ina ba kuma sannan wanda ya riga ya saukan zai iya ɗauke shi don haka ba mai ɗauke shi sai Allah babu wanda ya kawo shi ko abu bai zo da ganin damar kowa ba sai ganin damar Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa alaikum ibadallahi biddu'a don haka kuma da hankali da yin addu'a sannan matakai na gaba daga cikin abin da ya wajaba mu ɗauka dangane da wannan lamari shine a yi taƙayyudi a yi amfani da karantarwa da ilmantarwa da sanarwa da waɗanda abin ya shafa suka bayar shugabanni da ma'aikatan lafiya abin da suka bayar na umarni ka tsaya akan haka in ba mu tsaya ga haka ba za mu raba kanmu in an ce a ɗauki mataki kaza to ku yi haƙuri a ɗauke shi ba a yi don a saki mutane ba ba a yi don a hana mutane addini ba kamar da wasu suke zato cewa wannan abun ya zo ne ma domin a hana musafaha domin a hana mutane zuwa masallaci wannan ba haka bane mataki ne da aka ɗauka domin a tsare yaduwar abu wata cuta ce da take samuwa in an kama hannu da hannu take kamuwa in atishawa an yi kana kusa da mutum ko hamma ko makamancin wannan ko tari duk dai haduwar ɗan adam da ɗan adam shi ke haifar da ita tun da haka ne kuwa ashe wajibi ne in an ce mu ɗau matakin mu saurara haduwar ba laifi aka yi ba ba saba wa Allah aka yi ba mutane zaka ji suna ta surutai akan abin da bai shafe su ba kai ba kai ne shugaba ba kai ba kai ne mai fatawa ba amma an ji fatawa an ce a rufe masallatai ko kuma a ce a daina tsawafi ko a yi makamantan irin wannan ko a ce a saurara tarika sai mutane su rika zaton an yi wannan ne ko don kin addini ko makamantan wannan ya jama'a ba haka bane ai ba a taɓa yin wannan abu ba kuma lamari ne ga nan yana aukuwa a awa ashirin da hudu a ƙasa guda a ce mutum ɗari uku da sittin da takwas sun mutu awa ashirin da hudu a ƙasa ɗaya kuma abin sai ƙaruwa yake yi yanzu ana faɗi a wata ƙasa cewa kowanne minti ɗaya kowanne minti goma kai mutum ɗaya yana mutuwa a wata ƙasa a yanzu a wannan duniyar duk minti goma mutum ɗaya ya mutu kuma duk awa ɗaya mutum hamsin sun kamu da cutar abin adamu ne ko ba abin adamu ba da haka abin a ɗau waɗannan matakai ne na kiyayewa ba wani abu ne mu muna da yaƙini insha Allah ta'ala yadda Allah ya kawo abin nan zai ɗauke abinsa jarabawa ce yake mana ya ga yadda za mu yi haƙuri kuma ya jarraba mu mu san yana nan kuma mu koma zuwa gare shi abin da muke masa na tsaurin kai da keta dokarsa mu tuba mu daina mu koma zuwa gare shi don haka jama'a abin da zai taimaka mana wajen wannan abu mu ta lafiya shine in an ce mana mu yi kaza to mu bi umarnin shugabanni wajen waɗannan al'amura domin mu dakatar da ƙarin yaduwar wannan cuta Allah madauki muna roƙonsa kada ya kawo mana ita daga ciki kuma har yanzu matakan da za su taimaka mana daina yaɗa labaran ƙarya labarai sun yawaita akan wannan lamari wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to duk wannan bai halatta ba wajibi ka saurara ka barwa hukuma da abin ya shafa su ne za su sanar da al'umma cewa abu kaza ya faru a wuri kaza jama'a dau mataki kaza amma yau ka ɗauko an yi wani abu wani hoton ma tun shekaru wajen goma aka yi shi sai a ɗauko shi sai a yaɗa wa mutane an ɗauko wani bidiyo an ce shugaban wata ƙasa da ya gabata da ya mutu wai yana magana dama can an kintsa masa kaza da kaza wanda wani duk ƙarya ce haɗa shi aka ai wani bidiyo a ce ga wani hoto nan ai ga cutar nan ta tashi sama ai wani bidiyo ai ta yada wa mutane mutane ana wasa da hankalinsu su kuma suna biye wa masu yada irin wannan haramun ne a lokacin fitina da lokacin damuwa da lokacin tashin hankali a yada labarai waɗanda ba su tabbata in ka yada ka aikata haram Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana mu mai da lamari zuwa ga ulul amri waɗanda aikinsu ne shugabanni aikinsu ne su gaya wa mutane duk wanda yake shugabancin al'umma yanzu ba jin daɗin wannan halin yake ba ballantana kai tsammanin cewa mu karmuna na zato cewa wani abu ake yi na jin daɗi a cikin wannan abu tashin hankali ne ake ciki mu ba da haɗin kai mu zauna lafiya mu daina yaɗa labaran da ba haka ba kuma mu ɗauki matakan da aka ce kuma mu koma zuwa ga Allah mai tawakkali mu dogara gare shi mu yi addu'o'i kuma Allah maɗauk annabi mu sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kuli kafin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mana cewa wa idza maridtu fa huwa yashfi ka yadda babu mai yaye maka komai mai bada waraka sai Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana addu'a Allahumma rabban nas mudhhib al-ba's ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama duk lokacin da wani bala'i ya faru ka yawaita irin waɗannan addu'o'i ka roƙi Allah Allah ya yaye mana wannan abu zaka iya addu'ar ka a cikin sallah zaka iya addu'ar ka bayan sallah zaka iya a cikin sujada ka roƙi Allah Allah ya yaye mana waɗannan musibu musamman kuma dai wannan mummunar cuta mai halaka al'umma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا لمن لقنك كداكتر دوانا بلائي ديتن كارونا الأمة تهم يا الله كدوك وانا النوبات وانا شوتا دتسوكا ya Allah inda ta sauka Allah ka ɗauke ta inda ba ta sauka ba Allah kada ka kawo ta Allah ka yaye wannan bala'i akan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mutu a sakamakon wannan daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa shahidi ne Allah kuma ka sa aljanna ce sakamakonsa ya Allah ka taimake mu mu samu natsuwa da kwanciyar hankali da haɗin kai a lokacin da irin wannan abu yake aukuwa Allah ka sa ba za mu ruɗe ba Allah ka sa ba za mu rikice ba Allah ka sa ba za mu bazama mu koma zuwa ga wanda ba kai ba Allah ka mai da mu zuwa gare ka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad